ku a gaba wato kenan kamar wannan aya tana tabbatar mana ba wai kowane lokaci ne daga mutum ya ce ya yi imani shikenan a'a ya dai musulunta amma akwai sauran aiki domin gaɓoɓi ne za su tantance ta irin yadda ike shin imanin da gaskiya zauna a cikin zukatansu ko ya zauna a cikin zuciyarsa to wannan tafiya ce take nunawa Allah tabaraka wata'ala ya ce walamma yadkhulul imanu fi qulubikum amma imani bai shiga cikin zukatanku ba har yanzu wa in tudiullaha wa rasulahu amma in kun bi Allah kuka bi manzo sallallahu alaihi wa sallam bil imani wa gairihi bayan imanin da waninsa to la yalitukum min a'malikum shay'a Allah tabaraka wa ta'ala ba zai rage muku wani abu na ainihin imani ba wato na abin na wato na aikin ku ba Allah zai cika muku ainihin ladan ku inna Allaha gafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai jin kai ga duk wanda yake ya nemi gafarar ubangiji sai Allah ya ce innamal mu'minuna إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا نعم ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله Allahu akbar أولئك هم الصادقون na'am Allah tabaraka wa ta'ala kun ga sai aka kawo da kalma ta ainihin wato hasar Allah ya ce innama wato ada ta hasar ce abin sani kawai ba wani kace nace as-sadiquna fi imanihim kama saraha bihi ba'da allazina amanu kamar yadda yake ya bayyana ga wayannan da annabi yazo da littafin Allah sun miƙa wuya kuma gabobin su sun bayyana wayannan sune masu imani na hakika saboda haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce su ne wannan da suka yi imani da Allah suka yi imani da manzan Allah sun malamiyar tabu kuma ba su yi shakka ba cikin ayyuka da annabi ya umarce su na yi ne ko na bari ne wajahadu bi amwalihim suka fitar da dukiyarsu suka kashe ta dan neman yardar Allah wato dan addinin Allah ya ci gaba ko da su za su tsiyace wa anfusihim sannan suka tafi da kayansu suka ba da ainihin gangan jikinsu da ƙarfinsu don addinin musulunci ya samu ci gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da saƙon Allah ya anifi sabilillahi sun yi hakan duka don neman yardar Allah ne fa jihaduhum wannan jihadin nasu ya zaharu sidiqu imanihim yana bayyana ainihin gaskiyar imaninsu ne wal maqasudu al ibadatu al maliyya wal bananiyya saboda haka abinda ake nufi shine ibada ta irin dukiya da kuma gangar jiki walaisal jihadu fi sabilillahi bi khususi al-ghazwi ba wai kawai ka fita yakin kawai ba a'a ba a gane dan ka fita yaki nan ba akwai wanda ya mutu a filin daga annabiyar rahama sallallahu alaihi wasallam yace dan wuta ne kuma gashi a filin daga ya mutu saboda haka bal huwa ma yadhummu da'atu kullaha idan an ce imani to shine abin da ya kunshi dukkan biyayya ta Allah yi kayi bari na bari Allah ya ce ula'ika huma siddi abin nan sadiquna wayannan sune wayanda suke masu gaskatawa cikin imani sai Allah ya ce me قل أتعلمون الله بدينكم mm.
والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض na'am والله بكل شيء عليم Allahu akbar Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala yace kul ka gaya musu atu'allimuna Allaha bidinikum ku ne za ku zo ku bayyana wa Allah cewan addinin ku ga irin yadda kuke kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza shi Allah kenan bai sani ba kuna nufin kun fi Allah sani da irin abin da kuka kudirce a cikin zukatanku ai ma'ana atash'urunahu bima antum alaihi kuna son ku ji yadda Allah ne abin da yake cikin zukatanku wallahu ya'lamu ma fis samawati Allah ya ce ya san abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi da abin da ke cikin ƙasa wallahu bi kulli shay'in alim Allah kuma masani ne ga dukkan abin da yake a cikin doran ƙasa ne a cikin ƙasan ne a sammai ne Allah shi masani ne ga dukkan komai Allah ya ce yamunnuna alaika يمنون عليك أن أسلموا na'am قل لا تمنوا علي إسلامكم mm.
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين Allahu akbar إن الله يعلم غيب السماوات والأرض mm.
والله بصير بما تعملون to kun ga al'amarin Allah kenan wato ku duba ku ga yadda sura sai ta rufe da ainihin narko ga dukkan mai hankali Ah, to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya alamu gaibas samawati wal ardi kuma yace wallahu basirun bima ya'maluna kenan na san abin da kake na san abin da kuke na san kaza ɗinku na san kaza ɗinku kowa ma ya je ya abin da zai ni ina kallo kenan kamar ana cewa in baka bi maganar Allah ba to je ka duk abin da zaka yi ai mallakar samai da ƙasa na Allah ne kenan wannan magana ta zama narko ne ga dukkan mai hankali ma'ana ta hadidi ne mai hankali ya kiyaye ya ɗauki ainihin mai umarnin Allah ya aiwatar wajen yi ne ya aiwatar wajen bari ne ya bari Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ya munnuna alayka ya Muhammad an aslamu sun zo suna goranta maka ai sun musulunta baka ba su kaza ba kayi kaza kayi kaza a kaza suna faɗin irin abin da aka yi wa mujahidai waɗanda suke masu imani na hakika su kuma sun zo daga baya suna ce sun yi imani Allah tabaraka wa ta'ala ce za su zo suna goranta maka irin wannan Allah ya ce bal ka gaya musu ba haka al'amarin yake ba balillahu ya munna alaikum an hadakum lil imani in dai har gorantawa ne Allah ne ya kamata ya goranta muku saboda shiriyar da yi muku ya bi ainihin sa muku imani cikin zukatanku in kuntum sadiqina fi qaulikum amanna in dai da gaske kun yi imani cikin fadin ku da kuka zo kuka ce qulu amanna din to in har da gaske ne Allah ne ya kamata ya muku gori yace ba ni na shiryar da ku ba ba ni ne muku kaza kaza kaza ba ai ma'ana an aslamu wa an abinan wa an abinan wa an hadakum balillahu abinan balillahu yamunnu alaikum an hadakum lil imani in kuntum sadiqina Allah yace inna Allah ya'lamu Allah ya san ghaibas samawati wal ardi abinda iboyi cikin sammai wal ardi da ƙasa wallahu basirun bima ta'maluna Allah tabaaraka wa ta'ala masani ne ga dukkan irin aikin da kuke aiwatarwa yana kallo saboda haka zai sakan yawa kowa ma'ana zu basarin bi a amalikum allati ta'amalunaha a jaharan ta'am abinan ta'amaluna am sirran kuna yin aikin a bayyana ne ko kuna yi a boye Allah tabaraka wa ta'ala ya sani la yakafa alaihi shay'un ba wani abu da yake koyarwa Allah Allah kai mana muwafaka Allah ka bamu albarkar wannan sura Allah tabaraka wa ta'ala ya gargaɗi bayansa masu imani ubangiji Allah ka sanya mun ɗau darasin da ike cikin wannan sura wannan sura da za mu shiga ta suratul qaf ita ma kusan abin da take karantarwa kamar abin da waccan sura take karantarwa ne sai dai ɗan bambanci kaɗan domin ita wannan sura za ta yi magana akan ainihin zance ko kamancin kuɗuba da irin zance na masu kuɗuba a gurbin ainihin wato juma'a kenan wato kan membari wal fawasil da kuma yadda zai shi mai kuɗuba yake rarrabe magana daki daki kamar yadda hadisi ya zo daga ainihin wato ummu hisham binti harisata wato abinan bin abinan bin nu'man take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qara'uha ma'ana ya qara'u suratu qaf yana karanta suratu qaf akan minbari kullu abinan kullu juma'atin har ma take cewa ni ban ma haddace suratu qaf ba face naji annabi yana karanta ta akan minbari anan na haddace ta kawai saboda kiyayewa sahabbai saboda kiyaye wasu sahabiyat sannan ita wannan sura za ta kira zuwa ga dubi ga ainihin wato halittu na Allah waɗanda suke ƙasa da waɗanda suke maɗaukaka don nuni da cewa akwai mai halittarsu kuma cewa akwai tashin alkiyama da hisabi da kuma gaskata manzancin manzan Allah shi yasa surar sai ta fara da ainihin mai faɗakar da sha'anin alƙur'ani وتعرضت للقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش sannan kuma za ta yi magana akan qadiya kamar irin yadda surar baya ta yi akan ainihin me matsala na quraishawa da suke musu suna mamaki dan an ce wai akwai rayuwa bayan mutuwa bayan kuma ainihin rayuwar sannan an tada bayi za kuma a cika musu sakon abinan ayyukansu sannan surar za ta yi nuni zuwa ga ainihin mai tayarwa bi annahu laysa bi a'azami wannan ta da bayi da Allah zai ba shi ne mafi girma ba min ibtida'i khalqis samawati wa ma fiha da akan abin da yake na farar halittar sama da abin da yake cikin ta wa khalqul ardi wa ma alaiha da halittar kasa da abin da yake kanta wallahi wannan shine yafi girma ba wai tayar da bayi ba surar za ta yi zance akan abin da ike na faruwar tsirrai da yadda suke fitar da yayaye da yadda ake amfanuwa da su wanda yake nuna alamar lallai bayan mutuwa za a tashi sannan ƙarshe surar za ta ciru da yin magana game da waɗanda suke ƙaryata alƙur'ani waɗanda suka gabata da abin da isauka a kansu na musiba nau'in azaba daban-daban domin wayancan kafirai da aka je musu da alkur'ani a wannan lokaci don su kiyaye wato kamar yanzu kenan wanda ake karanta musu suna kallon akwai irin sauran alaka ta ɗabi'a na hali da irin wayancan kafirai na baya to su ma su kiyaye zai iya samun su Allah maɗaukaki yake cewa me بسم الله الرحمن الرحيم na'am
قاف mm.
والقرآن المجيد na'am بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم mm.
فقال الكافرون هذا شيء عجيب Allahu akbar أإذا متنا وكنا ترابا mm.
ذلك رجع بعيد Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala ya fara da wannan harafi na kafin wanda yake Allahu a'lamu bi muradihi bi zalika sai yace wal qur'anil majid Allah ya rantsuwa da alqur'ani ma'abocin daraja mai girma a wajen Allah tabaraka wa ta'ala da dukan gun mai hankali kuma kasirul khairi mai tarin alkhairi cikin sa wa kullu man dalaba maqsudan wajadahu fihi duk wanda yake neman abin da yake nema yake nufin alkhairi to zai same shi cikin alqur'ani wa ma amana kufaru makkata bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam saboda haka maimakon su imani to ba su imani ba bal ajibu an ja'ahum munzirun minhum kawai wai suna mamaki ne wai mai gargadi ne zai zo daga cikin su ba mala'ika daga sama ba ai rasulun min anfusihim yukawwifuhum bin nar ba'da al-ba's zai tsawatar ko ya tsoratar da su da wuta bayan tashin alkiyama wa qala al-kafiruna hadha shay'un ajibun wallahi kafirai suka ce wannan al'amari na gargadi da Muhammadu yake kawai abu ne na ban mamaki a izamitina wa kunna turaba na ka karanta ta na'am Allah yake cewa ko kuma a cikin maganar su Allah yana ba mu labari suka ce a izamitina yanzu ashe idan mun mutu wa kunna turaban ma'ana narji'u am- an- an- narji'u turaban muka koma rairayi kuma yanzu a ce za mu sake dawowa wata sabuwar rayuwa bayan mun mutu mun rididdige Allah ya ce zalika raja'un ba'id ko kuma suna cewa zalika irin wannan magana da ka zo da ita Muhammad ai irin wannan koma abu ne mai nisa fi gayatul bu'udi abin ya nisanta ma ba zai misaltu ba Allah ya ce kada alimna قد علمنا ما تنقص الأرض منهم na'am وعندنا كتاب حكيم to ai daman Allah ya faɗa kun ga yanzu a can cikin hadisi Allah tabaraka wa ta'ala ta harshen manzansa ya tabbatar mana da cewa duk mutumin da ya mutu akwai kashi a mahaɗar kunkumansa wadda wannan kashin shi baya lalacewa kuma duk irin abin da ifita daga jikinsa in dai suna da alaka da gangar jikinka kamar yadda yake shi asalin gangar jikinka ne to duk abin ta cin ka wannan kashin zai jawo kan abin duk abin da kasa ta wallahi sai ainihin me sai ainihin wato wannan kashin ya shi sai ya dawo jikin bawa shi yasa Allah ya ce kada alimna matan qusul ardu Allah ya ce to ai mu mun san abin da kasa ta cinye min ajsadihim daga jikinsu hilbaliya yanda ya digurguje ya bi kasa Allah ya ce to mu mun sani kai ne agunka aiki mai wahala Allah ya ce ya sani ai ma'ana na alamu zalika wala yakfa alaina wannan al'amari baya koyuwa gare mu aina tafarraqatil abadan duk inda jikuna suka rarraba wa aina zahaba duk inda suka tafi wallahi Allah ya ce hakan yana cikin ilimin sa wa inda na kitabun hafizun Allah ya ce mu a wajen mu akwai littafi da ya kiyaye komai almuta'alliqum abinan ay ala abinan ala anu abinan aunuqahum wanda yake rataye a wuyansu aw lauhul mahfuz ko kuma lauhul mahfuz wanda yake dauke da dukkan komai sai Allah ya ce bal kazzabu بل كذبوا بالحق لما جاءهم مم.
فهم في أمر مريض Allahu akbar Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce bal kazzabu bil haqi ba haka bane dai su dai sun karyata ainihin alqur'ani ya je musu da gaskiya su ba sa son gaskiyar lamma ja'ahum yayin da ya je musu fahum ai fi sha'anin nabi sallallahu alaihi wa sallam wal qur'an a cikin sha'anin annabi da alqur'ani fi amrin marijin suna cikin wani kunci suna cikin wani matsi ma'ana muku talidun suna cikin ainihin matsi wanda yake na kuncin zuciya qalu suna cewa marratan sahirun wa sihirun wani lokaci su ce matsafi tsafi ne matsafi ne wa marratan wani lokaci sha'irun wa shi'irun su ce mawaki ne da waka wa marratan wani lokaci su ce kahinun wa kuh- wa kuhanatin eh bokanci ne da bokaye ko kuma boka ne da abinan da bokancinsa sai Allah tabaraka wa ta'ala ce afalam yanzuru أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها mm.
كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج Allahu akbar والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج Allah ya ce afala yanzuru shin ba za su duba bane su gani ba za su duba ba bi uyunihim da idan da idan dunansu mu'tabirina suna masu lura bi uqulihim da hankulansu hina ankarul ba'sa lokacin da suke ainihin musu ga tashin alkiyama cewa ba za a tashi ba to ba za su yi dubi ila sama'i zuwa ga sama ba yadda ta kasance fauqahum da take saman su suna daga ido su gani kaifa banaina haya Allah ya gina ta bila amadin ba tare da turako ba ya rauna ha da suke kallo a ce ga wani turke da ya tare sama wa zayyana ha bil kawakib muka adanta ta kuma da taurari wa malaha min furujin da abin da yake cikin a kuma wa malaha min furujin kuma babu wani abu da yake tattare da ita na kecewa wanda yake zai nuna aibun sama tunda kake baka taba ji ga cewa can sama ta kule ta can wani abu yana zuba ba kuma ana kokarin ya za a yi a gyara har yanzu ba a ci nasara ba tunda kake tunda nake ba mu taba ji ba kuma hakan ba zai faru ba har kiyama ta tsayi ba sa gani ne da irin wannan al'amari na Allah malahamin abinan min furujin babu wata tsagewa tattare da ita wal arda madadnaha sannan ga ƙasa mun shimfiɗa musu ita bayan ajiye sama ba tare da wani dogarai ba ai ma'ana mahidina ha mun shimfiɗa musu ita waje alnaha salihatan lil hayati muka sanya musu ita kuma ta zamo ainihin me ta kwarai dan rayuwarsu wato ba za ta zamo mai cutar da su ba wa alƙaina fi harawasiya sannan muka jefa duwatsu cikinta tasbita hadansu tabbatar da ita Allah ya ce wa ambata na fi hamin kulle zaujin bahijin kuma muka tsarar a cikinta dukkan nau'in tsirrai waɗanda suke masu kyawun gani saboda irin kyawunsu lokacin da suke fita da lokacin da suka yi ƙarfi da lokacin da aka ainihin girbe su ko lokacin da ake ɗasarsu ana tsinkarsu Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mun cire su duka ko kuma mun nuna musu don su ga wani abin mamaki Allah ya ce ta basirata تبصرة وذكرى لكل عبد منيب to Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wannan fa aikinmu ne muka yi don mu nuna musu daga gare mu kuma ya zamo wa'azi ma'ana ta zakiran likulle abinan likulle abdin munibin ya zamo ainihin wato wa'azi ne ga dukkan bawa mai mai da al'amarinsa zuwa ga Allah wajen biyayyarsa Allah ya ce wa nazzalna har yanzu ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحبيب Mm.
والنخل باسقات لها طلع نضيد Allahu akbar رزقا للعباد na'am وأحيينا به بلدة ميتا na'am كذلك الخروج to ashe abin mai sauki ne kenan tunda dai Allah tabaraka wata'ala shi ya kirkiri halitta mu bamu san lokacin da ya kirkira ba kuma yanzu ya ce zai tada mu akwai abin wahala Allah tabaraka wata'ala yake cewa abina tabsiratan li abina tabsiratan wa zikra li kulli abdin munim sai ce wa nazzalna minas sama'i ma'an mun saukar da ruwa daga sama mubarakan ai ma'ana kasirul ka- abinan ab- barakati mun saukar da ruwan mai yawan albarka fa ambatana bihi jannatin muka kuma tsirar da ainihin gonaki da shi ai ma'ana basatina wa habba ya'ani akwai kwayoyi kuma abin da kuke shuka ko wanda za su fito daga cikin ƙasa wanda za su zamo hasidan zuwa wani lokaci kun girbe su kuna amfana wannan kalabasikatin Allah tabaraka wa ta'ala yace sannan kuma ga dubinai masu tsayi wanda kuke cin amfanin su shekara da shekaru ba sa mutuwa ku shuka wannan wani ku amfane shi wani jikoki ƴaƴayenku su amfane shi Allah tabaraka wa ta'ala duka ya tsiran muku na wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace la abin Allah hadal unnadhirun tana da ainihin me ga huda wata kan wata wata kan wata da Allah idan dibino yayi kutse ko yayi dan wannan kwansan idan ka je ka bude ka daga shi sai ka ga kafin ya fashe zaka sha mamaki sai ka ce ba za su amfana ba yadda suke a dunkule haka zaka rika daga su ka- wani ma tsinkewa zai saboda rashin karfin sa a lokacin amma zuwa wani lokaci sai ya bude shi da kansa sai ya fitar da wata hoda idan namiji ne wannan hodar ita ce za ta ɗauka sai a kai kan mace ita kuma wannan abin da ko tsuntsu ne ya ɗauka ko kai ne ka yanki hudar ka je ka samu namiji abincin ta matar dibino ka karkaɗa mata shi ne ka yi mata kilili kenan to wannan ɗan da za ta yi zai yi amfani kai kuma za ka samu arziki Allah tabaraka wa ta'ala ce duk ba za su duba irin wannan ba la haɗal unnardin ya'ani mutarakibun ba'dha fawqa ba'd ga ƴaƴa nan tayi wani kan wani wani kan wani Allah ya ce rizqan lil ibadi wannan fa arziki ne muka yi shi Allah ya ce dan bayin mu kawai wa auha binan wa ahayayna bihi baldatan maita muka rayar da saukar wannan ruwan sama muka rayar da ƙasar da take da matacciya ce yastawi fihil muzakkar wal muannas wanda yake da namiji da mace ya zama duka iri ɗaya cikin ta Allah ya ce kazalika ay mislu hadhihi haka ne to na ka karanta ta كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود na'am وعاد وفرعون وإخوان لوط na'am وأصحاب الأيكة وقوم تبع mm كل كذب الرسل فحق وعيد afa'ina ita ce karshe أفعينا بالخلق الأول mm بل هم في لبس من خلق جديد to ubangiji Allah idan ka nuna mana wata shekara Allah ka nuna mana ita da imani idan kuma ba ma cikin wadda za mu ga shekara ta tafi Allah ka karɓi mu kan imani malan da yi ƙoƙari ya tsaya ya karanta mana alƙur'ani duka ya ajiye abin da yake Allah ka albarkace shi da iyalansa Allah ka raba shi da sharrin shaidan waɗanda suke kuma sun tsayu wajen tafiyar karatun nan musamman ita uwar ƙungiya da al'umma da suka ba da lokacin suka zo suke sauraro Allah muna roƙonka ya Allah ka albarkace su da iyalansu Allah ka albarkace su da iyalansu Allah ya ce kazalikal khuruj wallahi haka za mu tada ku yadda kuka ga ruwan sama ya sauka da ƙasa ba ka ganin komai ya zam komai ya fito fili kana ganin baki da ka ga kore bayan kore ka ga fari-fari wani ya baka nau'in ja wani nau'in haka jajajaje wani ƙasa-ƙasa duka ya kai lokacin amfanuwa to kamar haka ne fitar da ku daga cikin kaburbura yake fa kaifa tunkirunahu me isa kuke yin musu Allah yace daman haka al'amarin yake kazzabar qabalahum qaumun nuh mutanen annabi ainihin nuhu sun ƙaryata wa ashabur rasi da kuma mutanen ainihin me wa'anda suke mutanen ainihin wato abin nan rijiya wa'annan mutane sune an ce annabin su shine ainihin hanzalatu bin safawat su mutanen ainihin rijiya din wato wasu makiyaya ne da dabbobin su lokaci ba zai bari mai bayani ba saboda ainihin su ma ƙasa ce ko alƙarya ce guda amma dai mu fahimci su makiyaya ne sannan kuma agin da suke zaunan sai aka ambace su da sunan rijiyar gurin aka ce ashabul rasi ma'ana ashabul bi'ri kenan to annabin nasu wannan sabani ne na malamai wasu suka ce shine hanzalatu bin safwan wasu suka ce a'a shu'aib ne wasu suka ce a au nabiyin ursila ba'da salihun an ce wani annabi ne aka aiko shi bayan annabi salihu li baqiyati min abin min samud sauran ainihin wato samudawa Allah ya ce to ka duba duk sun karyata wa samud da ainihin mutanen annabi salihu duka sun karyata Allah ya ce wa adun ai ma'ana adun din nan kaumu hudin kenan wa fir'aunu haka nan mutanen ainihin wato abin nan fir'auna ya karyata wato mutanen annabi Musa kenan wa ikiwana lodu da ƴan uwan annabi lod duka sun karyata wato ma'ana ba su yi imani da manzannin ba kuma yaya ƙarshen rayuwarsu ya kasance wa ashabul aika haka nan mutanen duhuwa wato ƙarƙashin ƙaya kenan su ne mutanen annabi shu'aibu kenan Allah tabaraka wa ta'ala ai ya halakar da su wa qaumu tubba'in haka nan mutanen tubba'i wanda yake mun yi bayani har wasiƙarsa mun karanta baya ko ina fatan ba ku manta ba da yadda yake yayi imani kun ga anan ma malam sai yace huwa malikun bil yamani shi sarki ne a yaman asalama ya musulunta wada a qaumahu ya kira mutanansa ilal islam zuwa ga musulunci fakazzabuhu sai suka karyata shi ai mun tabbatar da musuluncinsa da kuma ƴaƴansa guda biyu ko wanda yake ainihin maluma sun kawo mana amma sun karyata shi shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala yace kullun kazzabar rusula ai ma'ana milal mazakurina wa'anda aka ambata dinnan da aka ce kazzabar qabalahum qaumun nuhin wa asah wa wa, wa dinnan to duk sun karyata manzanni amma me ya faru Allah ya ce fa haqqa wa'idun azaba ta tabbata gare su kuma wallahi ba mai dauke ta in ba Allah ba to sun saba wa Allah Allah ya ce afa ayina bil khalqil awwal wai suna tsammanin halittu na farko sun gagare mu ne ai lamna aybihi wallahi ba su gagare mu ba mun halakar da su fala na aya bai adati abin nan bai adati saboda haka mayar da su mu tayar da su banda waccan azabar da muka yi musu wallahi ba za ta gagare mu ba balhu Allah ya ce ba haka ba su dai fi labasin suna cikin shakka min kalkin jadidin cewa wai za a ta da su su zawo halitta sabuwa wai a ce har a saka musu da ayyuka a ce wai ga dan wuta ga aljanna ga dan aljanna a a su kan suna shakka Allah kai mana muwafaka yau karatun namu mun yi shi sakar tsaye a ramma Allah kai mana muwafaka saboda program da za a gabatar na raba sutura ga marayu waɗanda suka rasa iyaye wanda za su faranta musu rai kuma sai Allah sai ya kawo musu wasu iyayen eh inna waliyallahi allazi nazzala alkitaba ko wa huwa yatawalla salihina to haka al'amarin yake in dai ka yarda kana bin Allah wallahi karka ji shakka bayan ka ayyanka ba za su taudarta ba iyalanka ba za su taudarta ba a ƙarshe an turo daga ƙungiya cewa ‘yan uwa musulmi don Allah wai mai taro mai sisi a taimaka fi sabilillahi saboda program da suka sa a gaba na ayyukan kashe kuɗi kuma kuɗin babu saboda haka ake neman duk mai hali mai taro mai sisi a taimaka Wasa... ok eh, kwamitin marayu su ko? Eh, to asali matsalan na kwamiti ne na marayu kuma wato na hangi wani matsala da na gani na ainihin wato irin yadda ake raban sutura wa marayu din da ɗan abin da ake ba su don hidimar sallah din nan wallahi in kaga sai ka zubar da hawaye saboda haka masu irin wannan aiki don Allah a san yadda za a yi ko da kai fita waje ne baka ciki ka san yadda za ka yi in ka san wani wadda ike zai iya taimakawa su ba su san shi ba ka sanar musu saboda haka shi yasa wannan neman taimakon ma da ake din yana ciki ubangiji Allah ka sa mun dace Allah ka albarkaci wannan karatu namu Allah ubangiji ka dora mana a mizani saboda haka za mu rufe wannan karatu kama yadda na faɗa sai wata shekara insha Allah in Allah ya sa muna raye Allah ka albarkace mu wassalamu alaikum fitar da wannan take